اللهم صل على سيدنا محمد فاتما وساتما ربنا سمعنا وعلى آلنا سمعك المستقيم على آتنا ما قيت وجدان العظيم وذكرت الجد عما يشركون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه وما توفيقي إلا بالله اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وحسبنا الله ونعم الوكيل والله المستعان على ما تصفون يوم ملا الحمد 19 ga watan safar hijira 1440 da hudu wanda ya daidai da sha biyar ko sha biyar ga watan september watan tara kenan miladiya dubu biyu da ashirin da biyu karatunmu na ruhul adab na maulan mushul islam alhaji ibrahim al-niyaz radiyallahu anhu tare da sharhin sana nailul arab za mu tashi wato muna cikin bayani akan ladaban muridi tare da shehinsa za mu tashi wa ardi shekaka ko a an fi tsarifan سالدا في طلبي رضاه باطل إن أشار في جدا إنا قبلنا تشين بقدر ما تهبو تنال منا تشين شرهم وبكي يا كيكي إيه لا إله إلا الله محمد مولانا بقدر ما تحبه تنال مولانا بقدر ما تحبه تنال مولانا أمداده فالقوم هذا قالوا مولانا لا إله إلا محمد أنفق طريفا تالدا في طلبي أنفق طريفا تالدا في طلبي رضاه بعد إن أشار تسبي مولانا لا إله إلا محمد وأرض شيخك ولو أبكاك وأرض شيخك ولو أبكاك لكنه بالخير قد هداك مولانا لا إله يوم شو رضي الله عنه وأرضاه وأنا به yace bi kadri ma tuhibbu tanalu gurgudan yadda kake son shehinka gwargwadon yadda za ka samu amda da goma da dansa bal qaumu in baye qalu haza kun faɗi wannan a larura ce ta waka ta sa yace bal qaumu haza qalu dan me dan a samu kafiya ta dide ta ko bi kadri ma su hibu tanalu qalu ko saboda haka an samu dama kasida ce muzawata saboda nasida ce ta ilimi galibi haka ake yaktasu kulli baiti yaktasu kullu baitin bi qafiyati ba irin abayat na wato adabiya wanda zaka samu waka tun daga farkon ta har karshen ta an mata kafiya ne kwaya ɗaya rawiyin ta kwaya ɗaya ba a wannan galibin waƙoƙi na ilimi zaka samu kowane baiti yana wato keɓanta yana yin zama independent ne da tasa kabiyar ko yawa duk sahihi musnadun bi aslihi bi naqli adlin dabitin am mithlihi yarwihi adlun am bi naqli adlin dabitin am mithlihi wa sai ولم يكن شذ ولا معللا والحكم بالصحة والضعف على ظاهره لا الكفر إلا ما حوى كتاب مسلم أو انفع في سوى من تقدوا فمن الصلاح ردها قطعا به وكم إمام دنها والنووي ردها في التقريب ظنت به والقطع ذو تصويب آه وليس شرطا عدد ومن شرط رواية تسعين فصائلا غلط يو يختص كل بيت بقابيته da aka ce sa aka ce fal qaumu hadha qalu in ka zo fassara fal qaumu qalu hadha yawa su baye su ne al qaumu sun faɗi wannan kowane kowane fanni yana da istilahin yanzu al qaumu a cikin alqur'ani yana da ma'anarsa ta lugha zaka fassara shi da shi ko me ake nufi da al qaumu a gurin sufaye me suke nufi in sun ce al-qur'ani a lugha ne ake nufi kaza ne to da haka wannan to yace bi kadri ma tu hibbu ai bi kadri hubbika iyahu gurgurda yadda kake son sa tanalu abdada hu gurgurda yadda ka samu da dinsa fasadda da imanan wa iqanan ai fasababiya ce ko haka ne fasababiya ce kuma tana yi wa fi'ili mudari'i tana cikin masu mata da suna ko fata dada imanan sai ka ƙara imani da sabon soyayya da kake masa wa iqanan da sakankancewa wa fatan da samun fati wa ma'rifatan da samun sanin Allah duniyan wa ukhra duniya da lahira fal qawm man qamu bil amri hatta al qiyam wanda suka tsaya da lamarin gaskiya mutukar tsayawa qalu wa hum as-sadatu sufiya sune subaye al-alamu duwa sun sani hadha allazi qultuhu abinnan da na faɗa wa qad qalu sun faɗe shi ai sun ce inna ma'abbata as-sagiri tajzibu madad al-kabir soyayyar karami takan fusko takan fusgo madadin babba wa hadha muttafaqun alayhi wannan abu ne da aka gaba akan sa wa ma ma'abbatul kabiri amma soyayyar da babba yake idan fara da idan ta kaita la tujidi shay'an ba ta kila na komai illa idza kana al-kabiru al-muta'ali sai idan babban ya isa babba sai sai idan babban ya zama muta'ali fa inna ma afatahu wato sai soyayyar Allah ke domin soyayyar Allah tudrikul farra takar rizki wanda ya gudu al'azi mai sabo watan firainal fuadi ta kore tsatsin zuciya alƙasi wanda take ke kafashiya an fahimci zancen nan ba wato kai karami ka so babba shi ne soyayya za ta yi amfani amma shi babba in ya so ka kai ba ka san sa za ta yi amfani an fahimta komai wulayar wali in yana son ka in dai ba dama aka ba shi ta tasiri ya juya al'amarin ka ba in dai ba wannan mafhum wal hikmatu an yuhibbaka kullun yuhibbul maqsud aka ce ko duk kowa zaka samu yana son wanda yake da wata miza wanda yake da wata daraja to amma soyayyar da ake so soyayyar da zaka yi masa soyayya ke fantacciya to idan kai masa wannan soyayya sai ta amfane ka almar'u ma'aman a habba mutum yana tare da wanda to duk soyayyar da zaka yi wa babba shi babban ai duk soyayyar da babba zai maka idan kai ba ka son sa to yayin da yake maka ba za ta yi amfani ba ina ba ta amfani ba za ta yi amfani ba da haka za ka samu wani wali yana so wani dan uwansa ya shirya yi ta fama ba abun kuma gado ne ai al'ulama uwar da suka lani yayi ko malamai magada annabawa ne abun gado ne annabawa akwai wanda zaka samu a soyayya tunda suna da mutuntaka a soyayya ta mutuntaka za su soye musulunta ko suna son su suna kaunar su suna so ya musulunta amma ne saboda shi wancan din baya son saboda ka soyayyar ba za ta yi amfani ba da haka shi ma wani yana da ɗansa da yake so ya yake so ya shirye ya samu mukami ya samu abin da yake samu amma Allah bai nufa ba duk san da yake wa ɗan amma ɗan zai zama ya tafi wani guri ya yi wani layi amma kuma ga wani can shi kuma ya zo ya so shi daga dawa ya kwashe sirrin uban ya tabbata shi ina ba ta amfani to shine abin da nake ne waye soyayyar sa kadai shi babba ne amma kai ba ka san shi yana kan ka soyayyar sa za ta da da kai kwana ta da kai hanya to Allah ne kawai an bayyana eh shine al-kabir al-muta'ali shine kana masa tabargaza kane masa iya shege kana ma masa duk abin da ka kama da lalata da iskai amma kuma kana da sadiqa wato sadiqa ta inaya ta inaya rabbaniya yana son ka kana cikin abu to wannan soyayyar da yake maka to sai ta rike ka duk inda kake sai ta taho ka ta dawo da kai kan nan an bayyana amma wanda ba Allah ba to sai dai ka so shi sannan soyayya ce amfani ba shi ya so ka kai ba ka san ba an fahimta da haka dole duk ban da ke yake wanda shi ai ji yana tsura ai yana girma ba ai ne yana maka mun ka babu kadiriya in soyayya ta ka bata dauranta da taka ba ba za ka an fahimta ai wani sai ga kamar shi ya mai shi kamar abokinsa ko yayi shawara da shi yayi menene ya kake gani za a yi akan zai zai kun wannan ba wani akan wannan ya ruke ka wala ta zama muridi sosai da abin da muridi yake kai kai ba eh kan wannan ya ruke ka daga ai kai ai ya mai da shi kamar sa alamawi yana hira yana shawara da kai akan wannan wannan bazatin wannan bazatin baka yayewa sai kabudi ya fa alheri gare ka akan Allah ya kiyaye to sai ce wal madadul mazkur ala kismai shi madadin nan da ake fada ya gaskato istiyun akwai hissi wanda muke riskarsa da hawasul ham ake iya gani a taba a sansana a dandana an fahimta wanda kuke cewa da sense organ ko aka kuke cewa to shi ne wa huwa jizaul bashariyyah shine jibin mutuntaka abin sirrai min awwali mabda'iha ila muntaha tun daga farkon rayuwar mutum zuwa karshen sa abinda zaka suka sha shine wannan to wal ma'anawi to to bashi wannan giza giza'u hisilin soyayya ce ba lalle ke maka madadin sa allura abinda na sa na tsaya zan magana akan wannan su kuma yanzu lalatattun mulkai wannan giza'u hisilin suke so to za ina ruwan shi yake ta yi shi sai bai san ma ake mai da jira 100 ta koma 200 ba bai iya wannan ba bai sani ba kuma ga zo ka ce wai nan kace zuwa kace san nan kuwa kace san ko kace harkoki su bude su waye to wannan da muka zuwa an bayyana yau wannan lakanan kan kin kwari ko kowa ba ko ko gon bai an bayyana ko nan kasuwar da wa nauyi ka tafi mutun ya je kasuwancin da zai nemo giza'u misli wannan ba ba a zawiya ake samu ba an bayyana yanzu lalata da ta samu ta samu muridan zamani ta same mu shine in kana mun sai so kake kai kudi yana da wani dan sirri an ce yana da wani dan sirri na kudi da an yi ake samun kudi sai a yi ta mammakalewa ana yi so ake ya dauko wannan sirrin ya baka an bayyana a wannan da kai wannan tafiyar wanda baka yi ba an bayyana eh wanda baka yi ba ka tafi kasuwa ka je kai kasuwancin amma nan zawiya ba za ka sami jiza'un hissi a nan ba ba sharadin zawiya bane ta baka jiza'un hissi wato jibun abincin rai da za ka fita ta an bayyana ya za lalatattun muridai waɗanda suke wannan da sun bi sun bi sun bi sun bi suka ga tafiyar taki abin bai yi daidai ba shikenan sai su koma yi wa shehunan jama'i na ba da an bayyana Allah ya kiyaye shi ce yi da miji dan zatin Allah to wani mutum duk wani abinci ake samu a gurin sai sai wani ma'anawiyu akwai jizai ma'anawi wanne ne jizai ma'anawi shine jizaur ruhi wato abincin rai min qutil yaqini daga abincin samun sakankan cewa wani abincin ba ba da fadita wani da za a dafa ta ba shi bane an bayyana abincin yaqini wal ulumi da ilmai wal ma'arifi da sanin Allah wal asrar da sirrika wannan abincin shi yake samu wa huwa ala salatati aqsam to ajina shi ma gizaun ma'anawi din ya kafa su an bayyana minu ma la yazidu wa la yanqus abincin ma'anawi abinci na ma'ana akwai wanda baya da duwa baya rabuwa wanne kenan sai ce wa huwa madadul malaika shine madadin da ake wa malaika wannan baya da duwa baya raguwa wa kama kala ta'ala kamar yadda Allah ta'ala yake wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum babu ɗaya daga cikin mu ba sai yana da matsaya matsayi abin sai wa minhu ma yazidu wa yanqus akwai daga cikin abincin ran nan abin da yake da duwa yake raguwa wa huwa madadu qawasihim shine madadin kebantattun su kan rusuli kamar manzanni wal anbiya'i da annabawa wa akabiril awliya'i da manya-manyan waliyai wa ammal jamadat amma tsandararru wal hayawanat da wato dabbobi fayan qutu wala yazid kaji ka so na uku kenan su kuma kullun madadin su kasa yake baya karuwa da dabbobi da sandararru abinda baya motsi bai da rai shine aljamal wato mala ruwa bi alhayawan kuma dabbobi su wannan madadin su kasa yake baya da duwa amma su mutane annabawa da manzanni da bayin Allah waliyai su ne madadin su yake karuwa yake kuma raguwa ina fata an fahimta to da haka su su bayin sun ce madadi to wannan madadin suke ne thumma dalla radiyallahu anhu al-murida sannan shehu Allah kara masa yadda ya nuna wa muridi ya shiryar da muridi alal isana al-sayyid isani kyautayi kenan likai ya kuna min ahli al-qurbi wattadani dan ya zamo daga cikin ma'abuta kusanci da kusanci shi ne shiryar da shi cewa sai abin da yin hidima wa yukuriduhu ya fitar da shi min shukumil bukuli daga wato shukumtin nan na rowa wal kusrani da tabiwa an bayyana bi qawlihi da fadin sa radiyallahu anhu an tisarifan talidan fi talabi maula an tisarifan talidan fi talabi رضا وبادر إن أشار تسبي مولانا لا إله To, a nan ana gaya wa muridi cewar a cikin ladabin zamansa tare da shi lallai lallai ana buƙatarsa da yin hidima. An fahimta, kakka zama marowacin muridi, eh, kakka zama marowacin muridi, kai da zawuya sai dai ka shiga ka fito. ba wata ɗan hidima a zawiya ba a ita albarka siyan ta yi an fahimta albarakatu tushtara haka suke cewa albarka siyanta ake yi da haka ba yadda za a yi kana zuwa gurin bayin Allah wato kuma ba ka ɗanyi ba ka ɗanyi wato hidima wannan hidimar tana jawo wa ‘ya'yanka albarka. Mene matsalar? Ko za a gwada tsirar ta yau ya yi. A abin da yake shi ma galibi musamman mu a nan Kano. An fahimta, malami yana cin wahala a nan Kano. A nan Kano, malamai da bayan Allah ɓangaren hidima dai ana shan wahala. mu nan gaskiya ba a iya yi ba a iya malam yi ba a nan Kano yana da karanci yau abin yana da karanci mutuka sai ga kana ta zuwa gurin malami ka shekara kar baka taɓa yawan hidiman dubu biyar ba kana ɗaukan karatu ka ɗau wannan littafin ka ɗau wannan littafin ka ɗau wannan littafin baka taɓa yawan hidiman dubu biyar a shekara guda ka ce ka ɗau dubu biyar kayi masa ba kai taɓa yi ba an fahimta albarka sai ka ce wa yayanka duk wanda kake gani sun samu albarka to iyayen su ne suka yi hidima attajiran da da suka yi wa malamai hidima suka yi wa bayan Allah hidima suka ga albarka tana bin ƴaƴan wayo ba abin da zai gina maka da mammace kuɗi da tattakore su da ba abin da zai gina maka kana kana ganin wai ko tarawa kake ko menene zaka wannan tara shi yin kuɗi ikon Allah ne idan ya zo za ka yi ba wai tayi ba tara wanda kaga sun yi kuɗi ba tarawa suke ba kawai Allah ya nufi zai za su yi kuɗi ne kawai kuma suka ga sun yi kuɗi in ka zo ka tambaye su ya aka yi abun kawai za su gaya maka cewa dai wallahi abin yin Allah ne kawai lokaci guda dai aka dan haka aka yi haka aka yi haka aka yi haka kawai sai aka ga an tsallake amma da kame man san da ya kuɗi shi ba zai iya gaya maka yaya al'amarin ya kasance an fahimta saboda haka abu ne yin Allah ai ta wani nuku-nuku ai ta wani mammake kuɗi ana ta baman wai sai Allah ya yi mana daidai sannan mu ma zaki an fahimta ai sai yi da ai sai ai ai ai sai sun rike kaza ai sun rike kaza ai sai sun yi sannan za a yi wannan wannan ba za a muridi ba zai ba zai samu albarka da ake samu ta abu ko da ka samu ma'arifa ka samu waye da hukuncin wato buɗi ka samu wani to amma dai albarka da ake siya kai ne za ta yi maka karanci Allah ya kiyaye shi ne sai ce yace an fit tarifan ka ciyar da dukiyar ka sabuwa talidan ka ciyar da dukiyar ka tsohuwa ko fi dalabi riba wajen neman yadda shirinka fajir kai gaggawa in ashara idan yayi maka nuni tusubi zaka samu dai an bayyana me ya faɗa a shari yadda an tik ayyuha al-muridu darifan ya kai muridi ka ciyar da darifan me darifan malakal jadida dukiyar ka sabuwa imtisalan li amrin rabbil majid dan sadar da umarnin ubangiji wanda yake mai girma me Allah yake li qawli ta'ala anfiqu min tayyibati ma kasabtum Allah yace ku ciyar daga tsarkakan abinda kuka tsorurta an fiku min tayyibati ma kasabtu ku ciyar daga tsarkakan abinda kuka tsorurtar ina ganin su sai bi malam gara da sharif magana su tana shigo mana da Allah su dan su dan yi mana abuwa tana daukan hankali an fiku min tayyibati ma kasabtu ku ciyar daga dadada abinda ko tsarkaka abinda kuka tsorurta an fahimta kama kira kamar yadda aka ce inna bazalal mawjudi wato daidaita abin samu min istiqati bil ma'budi yana daga wato samun amincewa da abun bauta wa malikul wa malikul mawjudi shi kuma hana abin da aka samu min su'iz zanni bil ma'budi munanawa Allah zato ne an bayyana munanawa Allah zato ne wa aqbahu kulli qabil mafi munin dukkan muni sufiyun shahihun sufi marwaci kana sufi ka zama marwaci babu abu mafi muni kamar wannan ina ba da fahimta wa anfik talidan ka ciyar da wato tsohuwar dukiya ai malikal malakal qadima da dukiyarka da dakiya indaka a wajenka fi talabi ridahu wajen neman yaddarsa ai da ajali marzati ke kika malan sajiku da malan sajiku a shigo makaranta a ce su shigo makaranta malan sajiku a shigo makaranta akwai wata fa'ida a nan li'ajali marzati shekika dan wato neman yadda shekinka li'anna ridahu ridahu domin ridahu laki domin yaddarsa yardar Allah ce tabaraka wa ta'ala wa badir kai gaggawa ai sare kai gaggawa wala ta tawakkaf kada ka tsaya in ashara in yi nuni laka gare ka bi fi'ilin da aiki au tarkin ko bari tusubi zaka dace da alhaqqa was sawaba zaka dace da gaskiya zaka dace da katari wat tawfiqa da dacewa was sadada da dacewa wallahu alam Allah ne masani anan babin hidima kaji abin da yake inna bazalal mawjudi min as-siqati bil ma'budi abinda Allah ya baka ka dauka ka bayar wannan yana gwadawa kana gwadawa Allah cewa ka yarda da shi ka abinda shi me yasa ya ce wa an fi kumin ma da alakun mustakalafi na fi ku ciyar daga abin da na sa kuma maya a ciki sannan ya ce wa ba an faɓutun mi shaikin fa huwa yubul abin da kuka ciyar ko kaka yake zan mayar to idan ka ɗauka ka bayar abin da ya baka kake da shi sai ka dauka ka bayar wannan yana gwada yadda ka yadda da Allah an fahimta sai yace wa manqul mawjudi min su'i zanni bil ma'budi gashi kana da shi abu ya taso kai sai ka ce ba za ka yi da shi ba sai wani ya zo to wannan Allah kake muna na batu kana ganin in ka bada wannan ba zai mai rawa ba ina ba ta bayyana galibin yadda muka zama kenan kuma galibin yadda muka zama kenan ga abin da yake hannunka a'a bashi nake bin wani sai ya bayar zan yi kaza wani kuɗi na suna guri kaza abu kaza suna guri kaza san wai kana gaya Allah cewa sai ka mun yadda nake so ni ma zan bayar da kake so abu kaza na wanda na rasa sai ka dawo da shi sannan zan yi an fahimta wannan su baye suka ce yin haka munana wa Allah da toji sai ce wa aqbahu kulli qabiyin sufiyun shahiwa mafi munin dukkan abu mafi muni kamar ka zama sufi kuma kana sufi marwaci ƙarya kake ba sufin bane an bayyana ƙarya ne ba abin da ya hada sufi da ruwa saboda ne shi sufanci ya kine ya kine duk abin da ake faɗa na Allah cewa Allah ya ce ayi zan yi ayi zan yi ayi zan yi to so ake ka samu nutsuwa ka samu yaƙini da sakankancewa akan haka ina ba da an bayyana to ana faɗa Allah ya ce in kun yi zan mayar in an yi kaza zan yi in an yi kaza zan yi abinda professor makari yake faɗa kenan akan kissa shi Abdul Basir radiyallahu anhu da ɗan sanda ya shugaban ƴan sanda da suka je Maroko da shi shi Abdul Basir yana ta hidimar kuɗi yana ta bada kuɗi yana ta bada kuɗi yana ta bada kuɗi kuɗi suka kusa karewa sai shi wannan ɗan sanda shugaban ƴan sanda na Najeriya na wannan lokaci sai ta yi da shi Abdul Basir radiyallahu anhu akwai dala dubu hudu ce idan na wajen ku sun kare ana bukata sai ayi magana sai ce in dai dan Allah muke ba za su kare ba an bayyana to me me yake sika da Allah Allah ya ce in kun bayar zan bayar an bayyana ai fa ba kare din ba na ga ya muku sai da aka zo iyafat za a bar gari kuɗi sun kusa karewa sai ga wani da gudu ya zo a iyafat din a Maroko ina ga ko Casablanca kenan sai ga wani da gudu ya zo yana zuwa da yan bulan a hannun sai ruwa wajen zuwa Abdul Basir kawai ya miƙa shi Abdul Basir ce gashi sako ne aka ce a kawo waye yace a kawo waye yace a kawo Allahu alam na ba dan bari ka mafi munin dukkan abu muni sufi mai ruwa an fahimta to da haka wasu sun fassara talib da tarif da dukiyar da ka samu da dukiyar da ka gada shi tarif dukiyar da kai ka tara talib kuma dukiyar da wato ka gada ke an fahimta ai malik malakal jadid tarif kenan talib kuma malakal qadim ina ma da an bayyana sai ce wa arzi ke kaka walau afkaka ka gamsar da sheyanka ko da abin da yake kai abin ya sa ka kuka lakin na wulil khairi kada da kan a karshe sai ka gano abin da yace kai din alheri ya saka ai ablig zuhudaka ka baza kokarin ka bil af'al lati turdi shaykhaka cikin ayyukan da za ta yadda da shayin ka walau alal fard wa takdir afkaka ko da za a kaddara abin da yace kai din ya saka kuka ai qabalaka bi af'alin ya daurance ka da ayyuka fiftika da za ta saka kuka wa kai ba la tasbiru ala da foti me yasa ba za ka hakuri amsa wani abu da za ka ga kamar dakuwa bane abin kamar ya tsananta maka ya takura maka me yasa ba za ka hakuri kan wannan ba li kauni lil khairi qada da ka saboda kasancewar abin nan da yasa ai alheri ne shi da kai zuwa gare shi hadaka lil khairi da'in ya shi da kai ne ga alheri wanda yake fitar allazi la yuba'u wa la yusara wanda ba a siya ba a siya walau an fakta wa bi sara da za ka fitar da abin da yake duniya gaba daya wa ma'rifatul maut ko da zaka tsada abin da yake duniya abin da zaka samu ta albarkatun sa wallahi ko da wusuli din nan iyanan aka tsaya to in zaka tsada abin da yake duniya naka ne wallahi bai sai sai maka wusuli ba to ya samu ka samu wannan ta dalilin sa to me yasa ba za ka yi hakuri a sa abin da kake ganin kamar an tsananta maka ko an takura maka kai ba me yasa ba za ka yi hakuri kan wannan ba an fahimta wa huwa ma'rifatul maula abinda ka samu ta dalilin sa shine fasalin Allah jalla wa ala li'anna man arafa Allah domin wanda bai san Allah waje da kullu shay ya samu komai wa man lam ya'rif Allah wanda bai samu Allah bai san Allah ban lam yajid ya wannan bai samu komai ba walau waje da duniya bi azafiya ko da ko duniya ya same ta da abin da yake cikin ta gaba daya da kofatan ta gaba daya an jawo mai duniya an kawo masa ita to ko ita ka samu in baka samu Allah ba me ka samu me ka samu duk wanda yake arziki aka ce shi ne mai kudin duniya sai ya wuce ne sai ne rayuwa ta kare amma wanda ya samu sanin Allah ya samu ne komai to wanda ya zama sababin samun ka sanin Allah tabaraka wa ta'ala ai kaga wannan ko menene ka yi hakuri akan abin da balle abin da yasa ka kai yasa ka kuka din a ƙarshe daga baya sai ka gane ashe abin sai ya sa ka da ita sai ka yi murna ka ji daɗi ka ga ashe kaunar ka yake yi akan wannan al'amari ina ba ta ambaye da haka yace wannan ta adabul muridi ma shi anan ne ladaban muridi tare da shehi suka kare saboda haka sai kuma maganar adabul muridi bi nafsi ladaban muridi akan kan sai mu tashi kan Allahumma salli ala wala wala ka tumil ma la ولا هادي لا إله إلا المستقيم ولا هادي يا سند اليوم الهادي العزيز سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله نعم نعم نعم